والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da amincewarsa rayuwar ta iso wannan rana ta laraba yau biyu ga watan rajab shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan sha'aban eh na sake mai da mu ba yake biyu ga watan sha'aban shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib yake nan ganduwan bai cikin garin Azhar darasin da muke yi a wannan rana ta Laraba cikin wannan littafi na Al-Adabul Mufrad na Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka za mu tashi wani babi na 432 yace babun tahrikur ra'si wa addu shafataini inda ta'ajjubi babun da zai magana dangane da karkada kai wa addu shafataini ko gintsewa labba inda ta'ajjubi idan mutum wani abu ya bashi mamaki wato mutum ya kaɗa kai ko kuma gintsa labba a lokacin da mutum wani abu ya bashi mamaki ya matsayin wannan ɗin a shari'a kaga ai adab ɗin kenan ko koya mana dukkan kowane irin ladabi mai matsayinsa a shari'a shari'a ta yadda da shi ko bata yadda ba saboda za ka iya ganin wani abu kamar ƙarami ne amma shari'a ba ta so yanzu misali ga alhasku ko ‘yar ɓalle da larabawa suke yi da yatsa a sanya dutse a ‘yar ɓalle da ita sai haka annabi sallallahu sai hana kaga za a iya ga wannan abu kamar abu ne ƙarami ko to amma sai shari'a ta ce kar a yi dan haka akwai wasu ababe da zaka gan su an ɗabi'antu ana yi amma me matsayin su a shari'a wajibi ne a matsayinmu na musulmi sai mu dinga sanin irin waɗannan to shi ne garadin wannan littafi kowane irin abu da za a ɗabi'antu da shi wanda aka saba yi da ɗaiɗaikon jama'a suka saba yi to me ya matsayinsa a shari'a ya halatta ko bai halatta ba Allah ya datar da mu قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه فقلت بأبي أنت وأمي آذيتك قال لا ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصله ولا تقولن صليت فلا أصلي wannan hadithin Bukhari ya ce Musa ya ba su labari wato shi kuma yana cewa Wahaibu ya ba su labari shi kuma ya jiyo daga wajen Ayyubu as-Sikhtiyani kenan an Abil Aliya daga Abul Aliya wato shine albarwa malamai sun ce fika ne kala yake cewa sa'altu abdullahi ibn samit na tambayi abdullahi ibn samit kala yake cewa sa'altu khalili aba dharrin shi din yana cewa ni ma na tambayi badadai na dan lele kenan wanda nake kauna abin kaunata abu dhar al-ghifari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wato shi ma abdullahi ibn samit ya yi tambaya ya yi tambaya ne irin wannan tambaya shi saka ya ce sa'altu kenan shi ɗin ma tambayar aka masa abul aliya ne ya tambaye shi akan wannan matsala kamar yadda ya zo surahatan a wani hadithin wata ruwaya an masa tambaya ne akan wata matsala don haka shi ma sai ya ce na tambayi khalili abazarrin abu zar algifari irin wannan tambaya faƙala sai abu zar ya ce mini a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallama bi wado na je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin alwala ruwan da zai alwala lokacin da ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan da zai alwala fa harwaka ra'sahu wa abba shafataihi sai ga annabi ya kada kansa sai da annabi ya kada kansa kuma ya gintse baki fatar baki haka kamar a mutum ya gintse ya cije fatar baki sai ga annabi ya yi kuma haka ya kada kai qultu sai Abu Dharr al-Ghifari da ya ga haka sai na yace bi abi anta wa ummi azaituk wato an sakka babana da gyatumata ai mun san wannan magana da suke yawan faɗa ko azaituka na cutar da kai ne ya manzon Allah ma'ana na maka wani abu ne ba mara daɗi ƙala sai annabi ya ce masa la baka mun komi ba walakin naka wato abin da ya sa annabi ya yi haka ɗin ya kaɗa kai ya cije baki walakin naka tudriku umara'a amma kai abu zar za ka riski shugabanni za ka riski wasu shugabanni au ko kuma mai ruwaya ya shakka za ka riski a immatan waɗansu shugabanni duk da ma'ana ɗaya ce amma suna son lafazin da annabi ya faɗa su faɗe shi umara'a au a immatan yu'akhiruna salata liwaqatiha waɗanda suke jinkirin sallah har lokacin ta ya wuce ko kuma su jinkirin sallah akan lokacinta qultu abu dhar sai ya ce fama ta amurni me kake mini umarni in na samu kaina a lokacin da shugabanni ai su ne suke jagorantar sallah duk wanda ya jagoranci sallah yana yi ne niyabatin anil amir amma shine asali ai limamin mutane in ya nada to wakilinsa ne To don haka sai ya ce, Me kake mun umarni a wannan yanayi in na samu shugabanni suna jinkirin sallah? Zan fita ne, an zauna a masallaci, an zauna a masallaci, shugaba bai zo don ya ja mutane sallah ba? Za mu tashi mai sallarmu ne? Koko, cire su za mu yi, koko fita za mu yi kawai. mu rabu da su mu daina zuwa masallacin kaga wannan duk za su iya fadawa cikin tambayar ko ya ce famata amurni shi bai ambaci ko ɗaya bai ce to me kake mana umarni kada sai annabi ya ce salli salata li waqtiha kai kai sallar akan lokacinta ma'ana a gidanka kenan ba masallacin ba idan mutane ba a gidanka in ka san haka ne ɗabi'a su ba sa yin sallah akan lokaci har lokacin sallah ya fita to sai kai sallarka fa in adrakta ma'ahum in kuma ka zo ka riski sallar tare da su fa sallihi sai ka sake sallatarta wala taqulanna kada a lokacin kuma ka ce sallaitu aini na riga nayi sallah fala usalli da haka ba zan yi sallah tare da su ba a sai kai sallah tare da su wannan hadisi imam muslim ma ya rawaito da shi kuma shi bukhari ya kawo ruwaya kuma har ilo a cikin sahihinsa a ruwayan muslim abu zar al-gifari ya ce inna khalili ausani an asma'a wa ati'a wa in kana abdan mujadda'ul araf ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne abu zar ya ce khalili wala Allah shi yasa shi ma abul aliya ya ce khalili abazar sai jingina hulla ɗin ga Abu Zar shi kuma Abu Zar ya jingina hulla ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna khalili ausani abin ƙaunata manzon Allah kenan yake nufi sallallahu alaihi ya mun wasiya an asma'a wa ati'a wa in kana abdan mujadda al atraf nayi na kasa kunne nayi biyayya ko da ko shugaban nan nawa bawa ne wanda yake da gutsiraren sashi ko hancinsa a gutsire ko kunnensa a gutsire yana da dai gutsiraren bangare wa an usalliya salata li waqtiha kuma ya mun wasiya akan nayi sallah akan lokacinta fa'in adraktul ƙauma wa qad sallau in kuma na riski jama'a sun riga sun yi sallah, kunta qad a harasta salatak, annabi ya ce, To, ai, ka riga ka kiyaye sallarka a kan lokacinta. Wa illa in kwa ka riske su ba su yi sallah ba, ka na talaka nafila, to, ita wadda za ka yi ta biyun ta zama maka nafila. fila. kaga yan ka haɗa waɗannan ruwayoyi da wanda Bukhari ya kawo nan adab da kuma wanda Imam Muslim ya kawo wannan ruwaya da muka ishara zuwa gare ta tana nuna na farko mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi bayani na abin da zai zo a gaba za a san shugabanni da za su dinga jinkirta sallah ba sa bata muhimmanci lokacin sallah sai ya tsawaita kuma ba su fito ba ko kuma har lokacin sallah ya wuce ba su fito an yi ta ba to a irin wannan yanayi ya za a yi biyayya za a musu ba za a ce za a cire su a shugabanci saboda suna jinkirta sallah ba ka san musulunci yana ba da muhimmanci a wajen haɗuwa waje guda dunkula waje guda kada a samu tafarruki a tsakanin al'umma in aka samu tafarruki to a nan ne matsala take faruwa yanzu kaga abin da turawa suka fara mana kafin su ga sun yi illa a gare mu tafarruki suka kawo mana suka katse daular musulunci daular musulunci wanda take ta ƙarshe wanda take da headquartanta a islambul ƙasan turkey wanda ake ce da ita daulatul uthmaniyya turawa suna ce mata ottoman empire to ita ce a nan ne khalifa yake ita ce ta ƙarshe bayan an sami khilafa tunda ya tashi a madina ya tafi kufa ya tafi Dimashqa ya dawo Baghdad to kuma daga nan sai kuma ya koma nan Istanbul to kaga a wannan lokaci da suka tarwatsa mu kaman shekara ɗari da wani abu da suka wuce lokacin suka kawo ƙarshen ta dai 19 19 19 ina ji 20 wani abu dai na manta precise date din amma da 1920s ne ko 1924 ko 1926 abin da ya kama da haka ne to kaga a lokacin da suka kakkarya daular shikenan kowa sai zama shi kadai daga aka zama kuma mutane su kadai to anan ne suka samu dama kuma suka fantsama suka yi ta imposing colonialism akan mutane suka tabbatar da mulkin mallakarsu ya ƙara yin ƙarfi akan al'umma kuma daga nan shi kenan tashattuce kaga yanzu suna bin ko ina ma suna ƙara ɗaiɗaita mutane yanzu ga wani sabon iya shege da suka zo suka tsira a nan wai wai daular usmaniya ma a nan wajen yanzu an sa mata kafan zuka shehu usmanu ma bai tsira ba wai akwai hausawa akwai fulani ka duba wani shegantaka fa wai akwai hausawa akwai fulani ka isa ka raba bahaushe da bafulatani in banda iya shege a ƙasan nan waye bahaushen waye bafulatanin don Allah yanzu anan duk akwai wanda zai ce shi bafulatani ne zur ko ya ce shi bahaushe ne zur zai wahala ko ba haka bane ba san kai bahaushe ne gaba ɗaya ko ba za a raba ba yi to yanzu wai da abin da suke ta yi kamfen da suke ta yi kenan ai kuna gani a social media ko wasu yan iya shege wallahi saka su ake yi saboda kullum dama tarwatsa kan mutane ake so a yi ta nan ne ake samu a a ci nasara a kansu wallahu musta'an Allah ya sa a faɗaka to don haka musulunci ci ba ya son rabe-rabe dalilin da ya saka kenan sai aka ce ku yi haƙuri da shi a haka shi shugaban yanzu ku kaga mutane ba sa ɗaukan wannan abu liman idan aka saka liman a masallaci ɗan jinkiri kawai idan ya mutane sai ga an so matsayi gumi kai ba jinkiri ba a ce kullum yana zuwa wani kawai sai ce liman ya tsawaita musu karatu a sallah kaji ba saboda tsabar rashin ladabi to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr al-Ghifari tambayan annabi ya ce fa ma ta'muruni me kake mun umarni ya manzon Allah na samu kaina lokacin da shugabanni a matsayin su na limamai kuma jagororin al'umma ba sa fitowa sallah kan lokaci zaman su suke a gida ko suna waɗansu abubuwan su an hallar a masallaci sun ki zo su ja mutane sallah haka ɗabi'ar su take to yaya zan yi gashi kuma yin sallah akan lokacin ta wajibi ne inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta su kuma ba sa zuwa sai lokaci ma ya wuce me kake mun umarni shine annabi ce salli salata liwaqtiha ai ba za ka bar umarnin Allah ba to amma kuma a karkashin dunkula kada a samu tashattuti tsakanin al'umma yi sallar taka a gida ka sallace ta kai kadai a gida yanzu ka ka ida fa in adrakta ma'ahum kuma da ka fito ka sauka masallaci tun da jinkirinta su suke yi sai ka tadda kuma yanzu gashi ya zo shi za a yi sallah fasallihi sai ka je kuma ka sake shiga kai sallah ka yi ta sanowa kenan to guda nawa Allah ya wajabta ma yanzu wacce ce kenan taka ta farko da ka riga ka yi ka kiyaye ta akan lokaci bisa umarnin Allah amma a wajen mutane a wajen idan mutane to me yasa aka ce ta biyun kuma kai dan kada a samu tafarriki a tsakanin jama'a yau kai kaki wancan yaki gata yaki ai kuma shikenan yanzu kuma shine shugaba ba sai ce zai hukunta ku ba wataƙila ko kuma ya ce zai wani abu akan ku ko kuma alal aƙalli za a ga cewa yanzu mutane sai rabu to sai kuma ga a so mu tunanin cewa ai mu je mu ma mu yi abin nan kawai mu dinga yin jam'i mutum da yanzu baya fitowa ko kuma ce ai wannan kawai mu je mu tsige shi to kaga tana shi kenan sai a samu fitina da a cikin al'umma sai ka ce ka je kuma kai sallar yanzu kaga kai sallar tare da su saboda a ga cewa ba bore kai ba kana nan tare da shugabanci shine yace wala taqulanna kada a lokacin kuma kace sallaitu aini na riga nayi sallah fala usalli bazan yi sallah ba kaga wacce riwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace kanat laka nafila wato ita wannan ta biyun ta zama maka nafila ita ta farkon ita ce asali ba yanzu ita aka mai da nafilan ba a'a wannan ta biyun ce ta zama nafila ko da kula asar ce kayi la'asar ɗan haka kuma akan lokaci kaga lokaci ya ja ya ja kuma dama sun ɗabi'antu ba sa fitowa wataƙila sai karfe biyar da rabi ya fito sallallahu asar misali ne wala Allah nan sai a rasa wanda zai jira liman zuwa biyar da rabi zai wahala to hakan shine daidai Allah ya samu dace. To shahidin da da aka wa karkashin wannan babi tahrikur ra'asi wa abdu shafatain inda ta'ajjub kaga annabi yayi ko saboda yana tausaya Abu Dharr al-Ghifari kaga ya kebe Abu Dharr al-Ghifari saboda Abu Dharr yana da zafi wala Allah yayi masa wannan wasiya da nasiha saboda hikima Allah subhanahu wa ta'ala yakan gaya wa annabi sallallahu Alaihi wasallam abubuwa wanda yake na gaibi, yanzu wannan ma labarin gaibi ne, ya ce lokaci zai yi wanda kaza zai faru, ya ce walakin naka tudiriku umara'a au a immatan, yi akhiru na salata liwakati, ha za ka riska abinda bai zo ba ne. Shi saka Abu Dhar al-Ghifari saboda irin waɗannan nasihohi da annabi ya masa shi kuma saboda zafin da yake da shi a ƙarshen lamari da ya ga abubuwa na ta faruwa na ta faruwa waɗanda shi kuma ba zai iya ɗauka ba kuma fahimtarsa akan wasu matsaloli ta saba da fahimtar wasu daga cikin sahabbai kuma kada wannan abin ya kawo masa rigima tsakaninsa da shugabanni saboda shi Abu Dharr yana da fahimtan bisa dogaro da wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa cewa ai bayan ku yan uwanku ne kuma ka ciyar da shi daga abin da ka ci ka tufatas da shi daga abin da ka tufata to shi kawai sai fassara wannan a doransa kar ka yadda shi a wajensa ka ɗinka boyal ba ka ɗinka wa bawanka ba kar ka yadda ka ci naman talotalo ba ka ba wa bawanka ba misali ne na bayar a zamaninmu ko duk abin da ka ci ka ba wa bawanka kuma abin da ka ɗinka ka ba wa bawanka shi ma irinsa shi yasa shi haka yake yi kayan da ya saka sai ba wa bawansa mayafi yake da shi da kuma gyauto amma mai kyau saƙa mai kyau kuma yana da wani wanda saƙar ba ta da kyau sai suka raba ya ɗauki mai kyau ɗaya ya ba wa bawansa mai kyau ɗaya wancan mummuna mai kaushi sai ya ɗauɗe ba wa bawansa ɗaya kowa kuma ya saka kuma suna tafiya shi baya bawansa baya tsayawa ta bayansa kafaɗa da kafaɗa suke kuma bawansa ne sai da suka haɗu da wani sai yaro yake tambayan su wannan tafe da babansa sai suka haɗa Abu Dhar al-Ghifari sahabi ne shi ma to yaron da ya ga Abu Dhar al-Ghifari sai yake tambayan sai yace baffa ya am yace me zai hana wannan kayan naka kai ka karbi mai kyan ka saka kaga kayi asin da asin shi ma in ka bashi wancan ya hada ai shi ma yayi bai daya kaga yaro ne ma ya fahimci cewa akwai bambara akwai ko sai ya dafa shi ce Allah ya maka albarka ce amma abin da yasa ne haka naji annabi ya ce kaza da kaza ne to irin wannan fahimta da yake da ita da zafin da yake da shi za a samu sabani shi saka ya tafi wani gu da ake ci shi rabaza zamanin Uthman ibn Affan ba Uthman ne kore shi ba kamar yadda yan Shi'a suke faɗa shine da ratin kansa ya zabi ya koma kawai je shi ya zauna ya buktarsa a waje da yan awakinsa kawai da shi da matarsa zauna a can maimakon kada fahimtarsa ta kawo saɓani a cikin jama'a san tafarriki gara shi ya ƙaura ya koma kawai waje inda ba ba ma abin nan to wala Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan nasiha kuma kowa ma ya zama ya ɗauki wannan nasiha walakin naka tudriku umara a au a immatan yu'akhiruna salata liwaqtiha in ka samu kanka kai ma a wannan lokacin baka kai sahabbai san addini da kiyayewa da sanyin abin da Allah da manzansa yake so ba to amma ga abin da shi manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam musu umarni abu abun a hankali don haka a dinga yin hakuri da waɗanda Allah ta'ala ya sanya su ne jagorori musamman a farfajiyar da shari'a ta ba da majali Allah ya datar da mu kuma har ilo hadisin yana nuna mana muhimmancin tsaye da sallah akan lokacin ta ko kada ka kuskura ka bar sallah ba a lokacin ta ba ka yi ta mitin ne kuka shiga da manyan mutane shugabanka ne an kikkira ku mitin kun zo ko ana mitin mitin muhimmin mitin yi ake yi an tsaya an ci abinci sannan azhar ita tana da gata ko ba komai dai don cin abinci ma akan yi ta akan lokaci haka ne ko to an fito an ci abinci sai kuma aka sake komawa mitin ake yi ajanda ake yi kaga cewa ba za a fito ba har sallallahu har karfe shida ai akan yi haka a wajajen ma'aikatu kaga tattaunawa ake yi tattaunawa ake har aje karfe shida sai ga to karfe shida kuma ai la'asar ta yi ranga-ranga ya za a yi sai ka fito sai ka zo ka yi sallarka a kan lokacinta wani babu ya ce babun barbar wajuli ya dahu ala fakhidhihi inda ta'ajjubi aw shay'i yanzu a shekar kaɗa kai idan abu ya baka mamaki ko gintsewa labba wannan abu ne wanda ɗabi'a ce wanda in ka yi ta baka saba wa shari'a ba to mutum ya buga hannayensa fa akan cinyarsa baka hannunsa haka akan cinya inda ta'ajjubi idan abu ya bashi mamaki aw shay ko kuma akan wani abu قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن حسين بن علي حدثه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا إنما أنفسنا عند الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا wannan hadithi shi ma har ya fito a cikin sahihain yace Yahya ibn Bukair ya labarta musu shi kuma ya ce Laith shine ba su labari shi kuma daga Uqail shi kuma daga Ibn Shihab na Zuhri shi kuma ya jiyo daga Ali dan Hussein dan Ali ibn Abi Talib wato Ali Zainul Abidin kenan anna Hussein ibn Ali ya jiyo daga wajen babansa Hussein dan Ali ibn Abi Talib ya haddathahu ya bashi labari an aliyin radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga Ali ibn Abi Talib Allah ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tarakahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je masa da daddare wa Fatimata shi da Fatima bintan Nabi sallallahu alaihi wasallama yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ali ya mijinta ne ko to shi ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je musu wato attaraku shi ne almaji'u bin laili da aka ce attarik ai mai zuwa da daddare amma adraka mattarik ya sanar sheka mai zuwa da daddare sai aka ce annajmu thaqib wata tauraruwa ce to annabi ya je musu shi da fatima da daddare faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashe su a bacci yace ala tusallun da daddare fa annabi ya je gidansu shi da Fatima sai ya tashe su yace ala tusallun ba za ku tashi ku yi sallah ba kaji inda ake surkuntaka ai ta ingiza ku zuwa aljanna ba wai dan ba sa sallar ba saboda shauƙin da annabi yake da shi da kuma kwaɗaita musu da yake yi ayyukan alkhairi su zamanto cikin gaba-gaba ya je tashe su ala tusallun ba za ku yi sallah ba fa qultu ali ibn abi talib yace ya rasulullah ya manzan Allah a wata riwaya wanda ba wannan ba ya je musu karo na farko ya tashe su akan su yi sallah annabi ya tafi da ya tabi su kuma sai sau koma bacci ba samu sun tashin ba to shi ne sake dawowa karo na biyu gansu suna bacci shi ne sake tada su ya ce Allah tu sallun ba za ku tashi kam ku yi sallah ba to anan ne Aliyu bin Abi Talib ya bashi wannan alsa Aliyu ya ce faqultu sai in ce ya Rasulullah ya manzon Allah innama anfusuna inda Allah rayukan mu fa a wajen Allah suke suna hannun Allah ne fa idza sha'a an yab'athana in Allah ya ga daman ya tada mu ba asana sai Allah ya tada mu ba ya faɗa ne domin jara'a ko kuma mai da abin da annabi ya masa na umarni ba ba kuma ya faɗa ne wato munazi'an ba a'a ya faɗa ne wato ala sabilil i'tizar ya faɗa mu'taziran yana bai ba da uzuri ne wato ai lokacin da ka zo ka tada mu ya manzon Allah rayukan mu a hannun Allah suke kafin mu wartsake mu tashi kuma sai bacci ya sake dauke mu Allah bai nufe mu da tashin ba shine abin da yake ambata yana mika uzuri wato ba mu san lokacin da muka sake komawa bacci ba fan sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya tafi an ji ali ibn abi talib wa lam yarji ilayya shay'a annabi bai maida mun komai ba da na faɗa haka sai annabi ya juya bai ce mun komai ban ji ali yace thumma sami'tu sai kuma naji wa huwa mudbirun ya juya yana tafiya din sai naji yana yadribu fakhidahu yana bugun cinyarsa shine shahida annabi yana bugun cinyarsa ya kulu kuma sai yana fada ya iktibasin aya wa kana al-insanu akthara shay'in jadala dan adam ya fi komai iya jayayya wato ina cewa ku tashi ku sallah kuma gashi ina ce mun ai rayukan su a hannun Allah suke in Allah ya ga dama ya ta wato ba abinda annabi zai ce masa ana ai ya faɗi uzuri tunda ba su suke mallaka ba to shine annabi ji zai yake cewa kana al-insanu akthara shay'in jadala dan adam ya kasance ya fi komai iya jayayya yanzu wannan ya nuna annabi ya yadda kenan su ci gaba da bacci juyawar da annabi yayi yana bugun cinyarsa har ya faɗi wannan inkari ya musu ai da bai kama kar ya ce masa komai kawai su tashi su yi sallah amma sai faɗi wani uzuri kuma wani uzuri wanda ba abin da za a ce masa akai mun gane ko shi yasa annabi bai ce mar komai ba sai ya juya amma kuma sai yake cewa kanal insanu aktharu shay'in jadala dan ya fa'idantar da cewa da bai faɗi hakan bai sai tashi sai sallar kawai kaga dai sallar daren ba wajibi bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwatanta musu su aiwatar saboda ya san tarin falala annabi ya san abubuwan da bamu sani ba an nuna masa abubuwan da ba a nuna mana ba daɗi kawai na aljanna idan ya gani wani mutum ne fa daga cikin magabata fa gaba ɗaya ga ya burkice a lokaci guda botar Allahnsa ya ƙaru, gudun duniyar sai komai ma kawai ya ya fita a ransa. Aka ce menene sirrin wannan abu ya ce wani mafarki ya yi. Wani gida aka nuna masa kawai sai ga wani gida a sama, bai taɓa ganin gida mai kyawu irin wannan ba. Kuma a sama yake, ya buɗe baki yana hangen gidan kawai sai ga an buɗe windo. Ya ce fuskar wata mata da ya ga sai ya ɗauke masa ma gaba ɗaya gidan yake, saboda kyanta bai taɓa gani ba. sai mantar da shi gidan sai ta masa murmushi ta ce kana so na a tuhibbu ni kafin ya buɗe baki ya magana sai farka to wannan abin shi ne ya ce gaba ɗaya shi yanzu in ba itan ya samu ba hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya bar duniyar gaba ɗaya koma kawai bautar Allah eh sai abin da ya zama na dole to kaga shi ma da aka nuna masa samfoti to ina kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya gani na zahirin na gaske wala Allah shi ma wancan ru'ya sadika ne abin na ru'ya saliha ce maybe mafarki ne na gaskiya aka nuna masa tunda mutumin kirki ne cikin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira inda kun san abin da na sani yace wallahi da dare ku tayi kadan kukan ku shine zai yawa sallallahu alaihi wasallam to kaga annabi yana kwadaita musu su tashi su yi sallar dare saboda abin da ya sani sakamakon da ake samu a dalilinta wa zaka fi kwadaitawa sama da naka shi saka ya je wajen yarsa da mijinta takanas ya tashe su da daddare kuma wala Allah ko shu'uri ya samu ba su tashi ba ko kuma yana so ya cross checking cewa sun tashi ko ba su tashi ba ya sake komawa sai ga kuma suna baccin shi ne ta da su ya ce ala tu sallun ku kan ba za ku tashi ku yi sallah ba yana umartan matan gidansa ya tashi haka ummul mu'minin Aisha ta ambata musamman idan Ramadana ta zo goman karshe ya zo shadda mai izara wa ahya layla wastaiqadha ahla yana daura gyautansa sosai ya raya daransa ya tada iyalansa ya ce su ma su tashi su yi sallah duk wanda kake kaunarsa to babu ƙaunar da ta wuce ka ɗora shi a tafarkin Allah. Hanyar da ka ga za a shiga aljanna kama shi maza ku shiga a guje, in ya kama ka ingiza shi ne ma, ingiza shi. Allah ka ba mu dacewa. To kaga kenan yanzu a nan an samu halaccin bugun cinya idan an yi mamaki ko ku ba samu ba. To amma kar mata su fake fa irin wannan da suke na haka, su dan suna su na iya tsaurin ido ne ko ko in za a yi fada ko za a yi rasa kunya ko za a yi fada suke irin wannan makaccin yan ba irin wannan ake nufi ba eh Allah ya sa mu dace kaga wannan yana nuna wa kenan shari'a ta yadda ka dinga tafakkudi dangane da iyalanka ya lamarin su yake ƴaƴanka ne suka yi aure a'a auren suka yi a'a abin da ya kama da irin wannan ne ko ma suna gida ka dinga binciken ya lamarin addinin su yake matanka ka dinga binciken ya in ka sa su a makaranta suna zuwa to yaya karatun nasu ya kar kawai ka ce kai ka ai ka sa sa islamiya suna zuwa yaumani asabar da ladi ko alhamis da juma'a shikenan ai kai ga gama komai kana biyan school fees kuma daga an ce littafi kawai zaka saya mata a sai ka dinga bincikawa tana fahimtar karatun kuma in ta fahimta tana tabbakawa inda kaga ta kauce ya ce to ai karatun da kuka dauko karatu kasan ita nasiha kala-kala ne in har ka san ta fahimci karatun sai ce ɗauko littafi kaza lokacin da ta bauɗe ya ɗauko karanta min sadarar nan imun bita mun gani to abin da to ki mana ai sai da kai kuskure ne sai in gyara miki ko an karanta mu wajen da ke ai karanta to ya yanzu wannan ana tabbaka shi yadda yake din nan to kaga ita yanzu ta san inda ka dosa ko ba haka bane ba za ta ta musa karatu ba kai ka faɗa ba kayan na ɗan maraya ya ce Allah ne yake faɗa ko? inda ni nake faɗa da sai ku ƙaraita ni to don haka ana so tafakkudi na lamarinsu kuma halalo cikin hadithin za a iya fahimta ana iya kafa dalili wato al-istidlal da nusus yanzu ka gana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace basi na aya ya kafa dalili da aya akan wata dabi'a da aka aikata wa kana al-insanu akthara shay'in jadala Allah ya samu dace قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال رأيته يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون لكم المحنأ وعلي المأثم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه حديث صحيح ما مسلم يا رويتوشي an samu daga Muhammad ɗan Sallam ya ce Abu Mu'awiya ya labarta musu daga A'amash daga Abu Razin shi kuma ya jiwa daga Abu Hurairata kala yake cewa ra'aituhu na ga Abu Hurairata yadribu jabahatahu bi yadihi yana bugun goshinsa da hannunsa yana bugun goshi haka da hannu wa yaqulu yana cewa ya ahlal iraq ya ku mutanen Iraki, kasan babu mutanen da suka dinga rigima zamanin sahabbai, wallahi kamar mutanen Iraki, da ma daga baya mutanen tabi'ai, fitina, rigima da fitina daga Iraki ta taso. Kaga, awwal firqatin da aka samu munharifa daga Iraki ta taso, daga harura. wani gari ne gefen kufa babu nisa daga nan ne aka samu fitanar khawarij daga nan ta soma bullowa shi yasa ka cikin wani hadisi da aka yi ma ummul mu'minin Aisha tambaya ina tsammani mu'azatul adawiyya ne ta mata tambaya kamar da Bukhari ya kawo akayin wata tambaya akayin al'ada shin wacce take al'ada za ta ce a haruriyatun anti sai aka nasabta zuwa ga harura wato tana fi khawarij daga cikin khawarij domin suna da wannan fahimta duk da bayin bayanin me ya fahimtar ba to kaga daga can wannan firqa ta faru fita khawarij kuma gashi tana ta watsuwa har yanzu ta kuma shishiga wajaje kaga rafida su ma daga nan suka fito wanda da suka ce su ne mashi'atu Ali kaga su ma daga nan suka fito su ne mutanen da suka yaudara Hussein ibn Ali ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma wa ardahu aka yi masa abin da aka masa su suka aiwatar da wannan don haka akwai rigima a wajen su ba kaɗan ba a wancan zamani To don haka yake cewa shi Abu Razin ya ce ya ga Abu Hurairata Allah ya ƙara masa yarda yana bugun goshinsa yana cewa ya ahlul Iraq ataz'umuna anni akdhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuna tsammanin kuna raya cewa yanzu ni zan yi ƙarya a annabi sallallahu alaihi wasallam ayakunu lakumul mahna'u yanzu zai kasance ku kuna da romo asalin almahana abinda zaka same shi babu wahala zai kasance ku kuna da kwanciyar hankali da zaman lafiya wa alayyal ma'athamu ni kuma zunubi a kaina ma'ana kuna so na faɗa abin da zai daɗaɗa muku rayi a addinin ku kuma ne wa annabi ƙarya ba zan yi wa annabi ƙarya dan in daɗaɗa muku ba ku ran ku yayi daɗi ni kuma zunubi a kaina ba zan yi ba gara na faɗa abin da ni na kubuta daga zunubi ko da ranku zai ɓaci mun gane shine ma'anar yace ashhadu la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ina shaida muku cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan qata'a shis'u na ali ahadikum idan igiyar fadan ɗayan ku ya tsinke fala yamshi fi na alihi al-ukhra to kada ya tafiya ɗaya takalmin nasa ɗaya fadan hatta su yuslihahu har sai ya gyara wancan ɗayan shari'a ya ta hana mutum ya tafiya takalmi ɗaya na taba ji wani malami yana ambatawa daga cikin malaman ƙasar nan wata rana ya samu kansa tare da Sheikh Ibn Baz rahimahullah ya zo shi harami lokacin yana kokarin fitowa harami to matakalan da yake fitowa kun sa ai baya gani ko matakalan da yake fitowa sai aka ajiye masa takalminsa an ajiye masa takalminsa a gabansa ya saka to a ƙoƙarin sakawan sai takalmi guda ɗaya sai ya faɗo sai faɗo ƙasa da ya shafa ya takalmi ɗaya ne aka ce masa to ya saka wannan ya ce ina ɗayan yake sai aka ce yana can ƙasa sai ya ce a ku haɗa su tare tukunnan saka matakala kawai da zai taka guda ɗaya biyu matakale guda biyu ya sauko ya ce a'a ba zai taka wannan matakalar ba a ɗauko a haɗa su waje guda ko a ɗauko wancan ɗan kawo masa ya saka su tare kaga asalin tabbakawa kenan to haka ake so da karamin abu ko babba ai kokarin tabbaka shi inda an karanta Allah ya bamu iko to menene shahidi a cikin wannan hadisin qawlu abi razin ra'aytuhu yadribu jabhatahu bi yadihi ko sai dauki wannan a matsayin darbul fakhidhi duk da ai gabbai ne daga cikin mutum da cinya da goshi duk gabai ne don haka sai suka ɗauki hukunci iri ɗaya wallahu alam babun idza daraba ar-rajulu fakhidha akhihi wa lam yurid bihi su'a to nan an ji zaka iya bugun cinyarka zaka iya bugun goshinka to idan ka bugi cinyar wani fa dan uwanka misali kana magana ne da shi ai ka san hakan yi ko kuna zaune tare za ka masa magana sai ka haka sai ka dan bubbuge shi maybe a cinyarsa kai wane wane dan kana so ka ja hankalinsa walam yurid bihi su'a ba wai kana nufin cutar da shi bane ba kai ne da wani mungun abu ba to me matsayin wannan shi kuma to shine ya kawo mana hadisi ana قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم عن أبي العالية البراء قال مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس can bayan ce ayyubu sikhtiyani to ga sunansa ya fito ayyubu ibn abi tamima eh ba sikhtiyani ba don wancan hadisin bayan ne ko فألقيت له كرسيا فجلس فقلت له إن ابن زياد قد أخر صلاته فما تأمره فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معه فصل ولا تقل قد صليت فلا أصلي wannan hadithi an samo shi wato daga ayyub ibn abi tamima isnadin ya kai zuwa gare shi shi kuma daga abul aliya shine barwa kala yake cewa marwabi abdullahi ibn samit abdullahi ibn samit ya wuce gare ni fa alqaitu lahu kursiyya sai na ajiye masa wato kujera fajalasa sai kuma ya zauna mana kaman ya zo ne ta wajen inda yake shi kuma sai ya ajiye masa kujera wala Allah ko kofar gidansa ko gonarsa ko kuma wani muhallinsa sai ajiye masa kujera don girmamawa kaga wannan ya nuna idan kayi bako musamman bako irin Abdullahi ibn Sami sahabi mai daraja to kaga idan ya zo to zaka iya ajiye masa abin zama na girmamawa ka shimfiɗa masa ko ka bashi abin zama to sai ya zauna faƙultu lahu sai na ce masa inna ibn ziyadin qad akhara sala ibn ziyad shine jagoran su gwamnan su yana jinkirin sallah fa ma ta'muru me kake mana umarni mi baya fitowa sallah kan lokaci mi ta jira mi ta jira masallaci fa daraba fakhidhi darbatan sai ya bugi cinyata wato waye bugi cinyar wani abdullahi ibn samit ya gibi cinyanwa abul aliya ko haka ne sai ya ce wato ahsabuhu qala kuma sai nayi zaton ya ce hatta athara fiha sai da yayi tasiri a jikinsa wato ya bar gurbi kenan ma'ana ya ji raɗaɗin bugun da yi ba da wasa ya buge shi ba ya kai buge shi to wane ne ce a hasabuhu ƙala hatta a fara fiha na'am abul aliya ba abul aliya ne ya faɗa ba ayyubu bin abi tamima shi ka yanzu ai shine ya jiyo daga wajen abul aliya shi yake bada labarin ya ce abu abdullahi bin samit ya zo wucewa na ba shi kujera ya zauna na masa tambaya sai ya daki cinyata kuma sai ne tsammanin ma ya ce kenan ba abul aliya ne ya faɗa ba wanda abul aliya yake gayawa ne wanda shine ayyubu ibn abi tamima to shi ya faɗi wannan asabu qala hatta athara fiha thumma qala sannan kuma sai abul aliya ya ci gaba da cewa wato thumma qala sannan sai ya ce mini wato sai shi Abdullahi ibn Samid ya ce ma Abul Aliya kenan. Sa'altu Aba Zarwin, ni ma na tambayi Abu Zar kama sa'alta ni kamar yadda kamun wannan tambaya. Shi ne a baya na mana isharar ko? Fadaraba fakhidhi sai bugi cinyata kama darabtu fakhidhaka kaman yadda ka gana bugi cinyan nan taka. Su kullum suna ƙoƙarin kwaikwayo. Kuma wannan yake nuna cewa sau da yawa ɗabi'ar malami ko salon malami da ya karantar da ɗalibansa yakan yi tasiri akan ɗalibai yanzu ka duba ko a primary school idan kana karantarwa da yake ni malamin makaranta ne ko a primary school in kana karantarwa da yake yara ƙanana su ne masu sha'awan kwaikwayo wani lokaci a aji kawai sai wani ya fito zai dinga yin ko tafiya ne in malam yana haka da hannunsa shi ma sai ya yi haka ya ce ni ne malam ce malam sai ya shigo yana haka kaga yana kwaikwayon ɗabi'a ne ko to takan yi tasiri har in ya girma kuma sau da yawa ko a zaure ne aka karantar da kai abu idan aka karantar da kai to salon ko kalmomin da malaminka a zaure ya fassara maka to kai ma sai kaga irin hakan kake yi sannan hankali baka san lokacin da kake internalizing ai traits kenan kun san ni sociologist ne su muke cewa traits eh to suna yin tasiri to kuma wannan yana so ne wato li itmamil fa'ida sai yayi exactly yadda Abu Dharr ya masa fa kana sai yace salli salata li waqtiha Abu Dharr sai yace masa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka tambaye ni fa qala sai annabi yace mini salli salata li waqtiha kai sallah a lokacinta fa in adrakta ma'ahum in kuma daga baya sun gama jinkirin nasu sun yadda sun fito ka riski sallar da su fa salli sai ka sallace ta wala taqud kada ka kuskura ka ce qad sallaitu aini na riga nayi sallata fala usalli dan haka ba zan salla tare da shugabanni ba a yi salla tare da su dan kada a samu tafarriki kamar da yadda bayani ya gabata sai ba sai mun maimaita ba ko قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهد من أصحابه قبل بن الصياد وأن حديث بن سزامي ya ce ya samo daga abul yaman ya ba su labari shi kuma ya ce shu'aib ya ba su labari daga zuhuri shi kuma daga salim ɗan abdullahi ɗan umar shi kuma daga abdullahi ɗan umar babansa akhbarahu ya ba shi labari anna umar ibn al-khattabi cewa umar ibn al-khattabi in talaka ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu duba yadda silsilar nan take tafiya kun ga hadisin baya zuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gidan Ali bin Abi Talib da Fatima waye rawaito daga wajen Ali Hussein ibn Ali haka ne ko waye rawaito daga wajen Hussein ibn Ali Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Hussein al-Abidi kaka ke ne ke nuna maka cewa sahabbai sukan zauna su karantar da ƴaƴansu ilimi ‘ya'yan kuma su ma sukan karantar da jikaninsu ilimi, haka wa haka ba abin yake tafiya. Ana karantarwa, in ka samu karatu karantar da naka. Kaga wannan silsilan ma yadda ta tafi. Salim ne, an zo wajen Salim, jikan Umar ibn Khattab ne, dan gidan Abdullahi ne. Shi kuma waye karantar da shi daga wajen Abdullahi dan Umar. Shi kuma Abdullahi dan Umar baban nasa ne Umar ibn Khattab ya bashi labari. abin da ya faru da shi da annabi ya raka annabi haka kenan haka suke haka suke ɗabi'antuwa Allah ya ba mu ikon koyi da su anna umar ibn khattab talaqa ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rahadin min ashabihi umar ibn khattab ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi rahadin cikin wasu ƴan jama'a rahadu jama'ar da basu kai tara ba usually daga uku zuwa tara kaɗan ɗinsu uku saboda jam'i ne, uku zuwa tara. In ɗalaka ma Rasulullah sallallahu Alaihi rahadin tare da wasu ‘yan jama'a min ashabi cikin sahabbansa, Ibala bin Sayyad, ta wajen inda Ibn Sayyadin yake. Ibn Sayyad, aka kakkawo ruwayoyi da dama malamai sun kakkawo, Bukhari Muslim. Tirmidhi wasu malamai sun kakkawa akan batun akan Ibn Sayyad. Shi Ibn Sayyad wani bai Yahude ne. Matashi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira yaro ne ko balaga bai ba. To amma yana da wasu irin ɗabi'u. Boka ne. Kuma yakan faɗa abubuwa sai ga abubuwan sun yiwu. In ya faɗa abu abin sai ya yiwu kuma wani lokaci in ya faɗa abin baya yiwuwa. to saboda faɗa da yake yi abubuwa na yiwuwa da kuma shu'umcinsa lokacin da sahabbai suka zo labari su sai watsu a gare suka ce wannan shine dujal saboda sun ga waɗansu abubuwa tare da shi irin na dajala mun gane ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah bai saukar masa wahayi dangane da tona asirin wancan ba kamar yadda ake yi dangane da Yahudawa in sun yi kulle-kulle ko munafukai in sun yi kulle-kulle ko ƙuraishawa akan bawa annabi labari na halin da suke ciki to amma shi wannan ibnu sawiyat duk daga yadda labarin sa ya watsu a karkara da cikin madina ana cewa dujal dujal dujal ba wani abu da ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake so ya tafakkudi cikin al'amarinsa ya je wajensa ba tare da ya sani ba don ya ga shi ɗin hakikatan waye shi kuma me yake tattare da shi. Mun gane? Shi ne annabi sallallahu Alaihi wasallam da shi da wasu sahabbai sai suka tafi, Qibla ibn Sayyad wajen inda ibn Sayyad yake. Hatta waje duhu yal'abu ma'al gilman har suka same shi yana wasa tare da wasu yara fi ƙuɗumi bani maghala a cikin wani kango ƙuɗumi. kamar gini da za a yi wanda kuma ba ɗaki ba an ɗan kewaye waje amma ba ɗaki ba kuma ƙaramin waje ba kewaye ba in kewaye ne ha'id ake cewa wani ɗan ƙaramin gini na bani maghala wata ƙabila ce ko a ce haula waƙad ƙaraba mun sayyadin yawma idin alhuluma a wannan lokaci ibnu sayyad ya yi kusa da balaga kenan kusa ya shekara sha biyar ko kamar yana shekara sha hudu ko abin da ya kama da haka falam ya shi ibn sayyad bai san cewa annabi ya zo ba da shi da jama'a kamar yadda zamu ji wata ruwaya gaba wala Allah a darasi na gaba annaba yana biyowa ta cikin dabinai ne dan duhu duhun dabinai yadda bai ganshi ba annabi yana so ya zo kusa da shi ya ga me yake yi shine aka ce falam yash'ur hatta daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallama dhahrahu bi yadihi bai farga ba har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bugi bayansa da hannunsa kun ga shahidan bukhari ko mutum ya bugi sai can kuma ya ce ya bugi cinyar ɗan uwansa ba kuma yana nufin wani mugun abu da shi ba yanzu nan wajen an bugi bayansa ne ko to kaga a matsayin gaba da gaba shi ya saka a can ma ya kawo hadithin Abu Hurairah da ya bugi goshinsa ba cinya ba thumma qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da annabi ya zo jikinsa ya bugi bayansa sai ya ce atashhadu anni rasulullah ka shaida cewa ni manzon Allah ne fa nazara ilaihi sai ibn sayyad ya duba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce ashhadu annaka rasulul ummiyin na shaida dai kai annabin larabawa ne ummiyai wanda ba taba aiko musu littafi ba wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum sai ce kaga kenan bai yadda akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rasulul thaqalaini bane sai ce rasulul ummiyina kana ibn sayyad ibn sayyad sai ya sake cewa fatashhadu anni rasulullah shi ma ya jefa wa annabi magana ka shaida cewa ni ma manzon Allah ne farassahu annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya runkuda shi wato annabi sai ingiza shi haka wani gowa kace har sai da ya faɗi ثم قال سي النبي صلى الله عليه وسلم yace amantu billahi wa bi rasulihi a cikin riwayar da bukhari kawo cikin sahihin sa kuma amantu billahi wa bi rusulihi ba da da jam'i kenan na imani da Allah da manzanninsa wato kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa eh ko a'a ba amma da yanzu nan tunda me yasa annabi bai ce eh ko a'a ba ba shi da wani bayani da aka masa akai amma kuma annabi ya san cewa shi ne annabin ƙarshen zamani ba wani annabi in ba shi ba kuma ba wani annabi bayansa kuma ba wani annabi tare da shi to amma ne sai ba shi wannan magana a dunkula a haka sun maƙalar ibn sayyad sai kuma annabi ya ce ma ibn sayyad ma za tara me kake gani faƙala ibn sayyad sai ibn sayyad ya ce ya atini sadiqun wa kadhib wato annabi yana ambatansa a cikin abubuwan da kake gani har kake faɗa wa mutane shedanunka suke zuwa su faɗa maka me kake gani da me da me kake gani sai ibn sayyad ya ce ya atini sadiqun wa kadhib wani yakan zo mani da maganar gaskiya wani kuma yana zuwa mani da maganar ƙarya kaga shi da kansa ya faɗa wato shedanin da suke zuwa dan shedanu ai su suke relating dan abubuwa zuwa ga bokaye da duwan dan duba da kome qur'ani da hadisai duk sun gaya mana haka to sai ce ya atini sadiqun wa kadhib kamar yadda dama haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sukan ɗofano magana guda ɗaya ta gaskiya sai su cika ta da casa'in da tara kuma na ƙarya ya zama ɗari sai a rubuta kundi sauran casa'in da taran kuma ababen da za su kai mutum zuwa ga bautarsu bautar aljanu kafin mutum ya farka sai ga yana kewaye da aljanu kawai yana aiki da su to ya ce ya atini sadiqun wa kadhib to kaga yanzu ya kauce ma gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya kai shi zuwa ga shari'a ya imani da annabi a matsayin manzo shi kuma ya bauɗe ya ce annabi annabin larabawa ne kuma tare da cewa shi da karan kansa ba shi da yaƙini akan abin da ake faɗa masa wanda shaidanun nasa suke faɗa masa wasu su faɗa masa gaskiya ce wasu faɗa masa ƙarya to me yasa zai zaɓe ta ya da zuwa ga gaskiya bai ɗaya mana faƙanan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce khullita alayka al'amru ana cakuɗa maka al'amarin kenan ana cakuɗa maka al'amarin wato ba a kayan gaskiya miƙaƙƙiya kake ba tunda ana gaya maka na ƙarya to me yasa zaka yi amfani da ita qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace masa inni khaba'tu laka khabi'a wato ai admartu inni admartu fi sadri shay'a ko admartu laka fi sadri shay'a kamar ya faɗa haka ne wato khaba'a ɓoyewa ne yace ni ina ɓoye maka wani abu a cikin raina da ban bayyana maka ba ƙala sai shi kuma yace huwa dukhu to me yake nufi da dukhu wasu malamai suka ce Allah ne ya hane shi abin da yake sai faɗa yana so ya ce addukhan wato wala Allah abin da annabi ya ce inni khaba'tu laka khabi'a ina ɓoye maka wani wato halakar ka tayi kusa shi kuma sai yake so ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa zai wanzu ne har lokacin da kiyama za ta zo wato a matsayin shi dujal kenan ko dukhun da ya faɗa yuridu an ya kula ad-dukhan sai Allah ya hane shi da faɗan hakan sai ya ce dukhu ai yana so ya ishara ne fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin kaga ishara ne da tashin alkiyama ko ko kusa da tashin alkiyama kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan halakakke ne sai ya ce ihsa falam ta'du qadrak ka walaƙanta ka tozarta ihsa ka walaƙanta ka tozarta haka za ka dawwama a walaƙance a tozarce falam ta'adu ba za ka taɓa ƙetare ka matsayin da kake ba na boka maƙaryaci ba za ka taɓa kaiwa matsayin manzanni ba da kai da'awa saboda yana da'awa shi marasul ne to ba za ka taɓa kaiwa wannan matsayin ba shi na abin da ake nufi ihsa falam ta'du qadrak wato ai uqud zalilan kenan ka dawwama kana kaskantacce ba za ka taba ketare matsayin da kake ba na makareci kuma walakantacce kana umar lokacin da shi aka gama wannan hawar sai umar ibn khattab ya ce ya rasulullahi manzan Allah ata'azanu li fihi an adriba unuka ka mani izini in sare marwaya فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن يكو هو لا تسلط عليه إن يا كسانشي شي دين ne to ba za ka sami iko akan sa ba in ya kasance shi wa shi dujal in ya kasance da gaske dujal din ne to ba za ka sami iko akan sa ba saboda dujal zai zo ne kusan tashin alkiyama kuma annabi ya ambata mana waye zai kashe dujal annabi isa alaihi salam kenan kai umar ba za ka iya kashe shi ba ba yanzu ne lokacin mutuwarsa ba in har dujal ne da gaske wa in lam yaku huwa in ku har bai zan dujal din ba fala khairu laka fi qatlihi to ba wani alheri da idan ka kashe shi ba abin da zai sabbaba sai fitina a tsakaninmu da yahudawa yaki ya tashi ce an kashe musu wannan su mun gane don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi kuma shi wannan wato a cikin waɗansu ruwayoyi da suka zo shi ibn sayyad an ambaci cewa ya musulunta daga baya shi ibn sayyad amma kuma dai labari bai gushe ba yana ta intishari a tsakanin sahabbai cewa shi dujal ne ba aminta da shi ba kamar yadda abu sa'id abunan abu sa'id al-khudri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rawaito cikin ruwaya ingantacciya ya ce wata rana bayan rasuwan manzon Allah sallallahu ya wanzu har bayan rasuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci guda ne kawai aka ga yayi disappear eh lokaci guda kawai disappear aka daina ganin sa amma akwai lokaci tafiya ta hada su da Abu Sa'id al-Khudri za a tafi Makka an nafaci zuwa aikin hajji a lokaci yana a matsayin musulmi sai aka yada zango a wani waje sai suka zauna sai ya zo inda Abu Sa'id al-Khudri ya ajiye kayansa shi ma sai zo ya ajiye kaya amma shi Abu Sa'id al-Khudri yana dar dar da shi ya so sai zauna wajen sai ya ce masa ai wajen akwai zafi ka je ka can ka je ka huta je ka ko zaka sami wata bishiya daban da zaka zauna baya son ya hada waje da shi sai ya tafi ya je zauna a wani waje daga baya sai ya je ya samo ruwa da za a sha matafi kuma yana buƙatar ruwa sai kawo wa Abu Sa'id al-Khudri ruwa a cikin ƙwarya Abu Sa'id al-Khudri sai yake karba sai yace ka karba ka sha baka bukatar ruwan sai ce a'a ai ana tsananin zafi kuma ruwan shi kansa zafi ne da shi amma yace Abu Sa'id yace ina son kauce masa ne ba na son karban abu a hannunsa in sha saboda yana kaffa kaffa da shi to wala Allah fahimtan hakan yayi sai ce Abu Sa'id yace ya Abu Sa'id yace irin abin da mutane suke faɗa game da ni yace hajji nake kamar na je na rataye kaina na mutu kawai na huta ana cewa ni dujal ne to kuma ai nassi ya nuna cewa ba ni da siffarsa yace abu na farko yace kaga annabi ya ambata a cikin hadisi cewa shi dujal ba zai haihu ba ni kuma yanzu na bar ƴaƴa a Madina kuma sannan ya ce shi dujal ba zai shiga makka da madina ba ni kuma yanzu daga madina na fito kuma zan doshi makka ko da ku shi ibn sayyad idan sa daya mun gane ko to kaga dai wato shi kansa yana inkarin abin da ake jefa masa amma dai abin da ya zo shi a cikin wasu ruwayoyi wato ya ya ɓace ne wato a wani yaƙi da ake ce da shi wato yawmul harwa eh kamar da ya tabbata a cikin wani hadisi wanda Abu Dauda ya rawaito shi daga Jabir dan Abdullahi kuma Sheikh Nasir dan Albani ya inganta hadisin shi Jabir dan Abdullahi yake cewa faqadnahu yawmul harwa daga wannan yawmul harwa muka daina ganin sa to amma dai shi dujen amma mu labarin zuwansa kuma annabi ya faɗi siffofinsa kuma ya faɗi ma daga ina zai fito kuma tabbas ba yahude ne ba yahude ne shi dujan bayan wani dodo ne dama na sha faɗa ko ba wani dodo ne da zai zo shi da wasu ƙaho da wani waye ya fito daga cikin dutse ko ya fito daga ƙasan teku a mutum ne ba yahude kuma zai taso da rundunarsa kuma an fa hadisai ingantacce sun faɗa abubuwan da zai aiwatar kuma matashi ne matashi ne ba tsoho ba kuma idansa ɗaya kuma fitinanne ne ba a taɓa yin fitina a duniya da Allah ya halicci duniyar mutum ba a taɓa fitina irin ta dujal ba Allah ya mana tsar da dujal kuma idan ya zo shi zai kwana arba'in kwanan farko annabi ya ce tsawon shekara ɗaya ne irin namu da muka sani haka Allah zai mai da abin kwana na biyu zai zamanto tsawon wata kwana na uku tsawon sati sauran kwanaki kuma kasa'ira ayyamikum kuma annabi isa alaihi salam shine wanda zai sauka a wannan gabar ya garwaye duniya da fitina a lokacin annabi isa zai sauka shi kuma shine zai neme shi zai je buya amma annabi isa zai samo shi ya kashe shi daga nan kuma za a sanya adalci da kwanciyar hankali a duniya kaga yanzu ku dujalancin shi ya kama hanya dujalancin ake ta yi bayan Allah yanzu ana maida su borori eh wallahi al'azim Yahudawa yanzu kaga sun kame duniya ko ina su ne, sun kame Amerika da ita suke amfani saboda dama ta su ce su suka kafa ta, suna amfani da tsantsan makaman da suke da shi a Isra'ila kuma ake tsatsara duk abubuwan da za a aiwatar. Kuma yanzu haka abin da suke kenan sun kalmashe duk musulman duniya. Lalatattun shugabanni suna nan sai mu baya a suke musu, duk abin da suka bukata policies ɗinsu suke aiwatarwa. a ko'ina ban ɗaibe maka wani waje ba wallahi, ko'ina. Polisis ɗin da Yahudawa suka tsara suke so a aiwatar shi ake yi. Mutane kuma su ma ana cuccusa musu abubuwan da za a cusa ta kafofi da hanyoyi da ake so a gurɓata wa mutane tunani. Yanzu kwanan nan suke wani mitin, na ga clip na abin nan gasi think tank na Israel ko think tank na Jewish Judaism duka suka hallara wannan yana musu bayani yana faɗan strategies abubuwan da suka yi suka ci nasara a kansa suna kuma jinjina ma Trump cewa shugabanni guda hudu suka gabata na Amerika in an haɗa su baki ɗaya ba su yi ma Isra'ila abin da Trump ya musu ba taimakon da Trump ya musu waɗancan guda hudu da suka shuɗe guda hudu a jere ba su yi rabin abin da Trump ya yi ba na taimakawa Isra'ila. Kuma a cikin abubuwan da yake faɗa akwai strategy, ai sai abin da suka ga dama, da niyya suke ɗauka su tura wa duniya, saboda ai tsaurin ido ne sai abin da muka dama za mu kuma ba wanda ya sai hana mu. To shine ba sa kunya, ba sa kuma tsoro, ba sa fargaban wani ya isa ya hana su. sun faɗa adadi na evangelist na Christianity waɗanda aka kai Isra'ila aka trainin ɗin suka watsa su a duniya su dinga koyawa mutane kiristanci irin yadda Isra'ila take so da abubuwan da suke so a tsame a tunanin kirista da abin da suke so a sake cusa musu to ai wannan na aka sake turo mu wani club professor Umar Abbas ya turo mu wani club shi ma na tsare-tsaren da suka yi ga pronouncements ɗinsu waɗansu manyan su har guda uku aka sa suna bayanai kuma sai aka nuna ga waɗansu shugabanni su sisi da waɗansu shugabanni irin su ma magana da suka yi na aiwatar da irin abin da isra'ilan take so a yi yanzu za su fara da indonesia kuma sauran sassa na duniya suka ce indonesia nan ita kaɗai tana da musulmai mutum miliyan 350 da haka yanzu akwai abin da ake so a cire littattafa za su yi wanda ake daɗin karantarwa a makarantu wanda ta nan wajen suke so su cire waɗansu akidu na farko sun ce za su cire violence za su cire concept ɗin jihadi ai wannan kan ko ba su faɗa mu wayan sun hana mutane yanzu akwai wanda za masa wasan jihadi ya shaurara sai kaɗan sai waɗanda Allah ya saka ɗalibai ne amma yanzu daga lokacin da ka so maganar jihadi to kawai ba abin da za su mu tunani boko haram isis da sauransu saboda yanzu sun yi tsarin da wannan ɗin shi ya zama jihadin wannan ta da abubuwa a cikin masallatayya a jiwa masallaci inda masu sallah suke sallah a kashe su a so kasuwannin musulmi a kashe su to sai yanzu sun mai da wannan ya zama shine ake gani a matsayin jihadi to don haka duk wani musulmi da zaka masa magana jihadi zai nisanci wannan concept ɗin jihadi abin da zai faɗo a ransa wannan abin alhali jihadi kuma ginshiki ne na addinin musulunci to kaga irin wannan suna salubar da waɗansu muhimman abubuwa na addini daga zukatan musulmai kuma da strategies su ne da suke bi to kaga yanzu madujalancin ne yake mamaya dama sai musulmin sun zamanto an nuna musu butanci a duniya an nuna musu gaya rashin gata an tsoratar da su kuma an ƙwace addinin a hannunsu an bar musu abin da aka yi niyya hasali shi dujal idan ya zo ai zai da'awar ilahiyya ne zai ce shi ne Allah zai da'awar rububiyya shi ne mai halittawa shi ne mai kaza shi ne mai kaza duk haka zai zo da shi to kaga yanzu ma dujalancin ai shi aka kama hanya ko a hankali a hankali a hankali yanzu za a kai matsayin da duk wanda yake da imani wallahi yanzu baya jin daɗin duniyar nan abubuwan da suke gudana ba daɗin su yake ji ba don ba sa tafiya a nizamin da ake bukata to kullum kuma abin hauhawa yake yi har sai an kai matsayin da annabi an bata cewa mai imani zai yi burin ina ma kawai ya koma cikin dutse da dabbobinsa kawai yana tatsan madararsa ya rabu da fitinar duniyar nan shi da ya samu ya tsayar da addininsa kawai ya dinga yi to kaga yanzu an so mu kama hanya ko Allah ya kubutar mana da imanin mu Allah shirar da mu hanya madaidaiciya ya tabbatar da dugadugan mu akan musulunci ya karbi rayuwar mu akan wannan kalma ta tauhidi abinda muka faɗa daidai Allah tara mu aladansa wanda muke kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum